ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam kama mance yau muna sha bakwai ga watan muharram hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na da dubu da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da sha biyar ga watan takwas miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun fara karanta kitabul jihad mun ɗauki talikin da Sheikh Abdullahi bin Abdurrahman al-Bassam rahimahullah ya yi kan ma'anar jihadi da kashe-kashen jihadi da lokacin da yake kasancewa fard ain dole ne a yi da lokacin da yake kasancewa fard kifa'i idan wasu sun tashi sun yi sun ɗauke wa sauran al'umma wanda ba su yi ba zunubin wannan kuma ya yi martaba martaba martaba akwai jihadin da ake yi wa kafirai akwai jihadi na munafukai akwai jihadi na karan kai wanda mutum dole ne ya yi gwagwarmaya da ranshi akwai jihadi na neman ilimi akwai jihadi na da'awa da duka wannan bangarori akwai jihadi kuma wanda ya zamanto na yaƙi ne saboda ɗaukakar da addinin Allah da kafirai za mu tashi akan farkon hadisi a cikin wannan kitab ko bangare قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سامونا حديث دقى أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ce man mata walam yagzu walam yuhaddith nafsahu bihi mata ala shu'batin min nifaq rawahu muslim zala wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ce dukkan wanda ya mutu duk wanda ya mutu bai yaki ba saboda daukakar da addinin Allah madaukaki kuma mun ga kashe-kashen yaki walam yuhaddith nafsahu bi kuma bai zantar da ran shi ba da wannan al'amarin jihadi ko da dai wata rana za a samu dama a yi shi nema ina daga cikin wanda za su yi saboda ɗaukakar da kalma ta Allah maɗaukaki. Mata ala shu'batin min nifaq. To wannan mutum ya mutu a bisa wani ɓangare na munafici. Rawahu Muslim, Imamu Muslim ya fitar da wannan hadisi. Kana akalla shi idan ya zamanto sharuɗa na jihadi ba su cika ba a yanzu ba mu da shi. to kai ya mazanto mutum ya kasa zantar da ranshi game da wannan al'amari na jihadi domin farali ne kamar yadda muka gani fardu aini iya kasancewa faradi na aini iya kasancewa faradul kifayi wa an anas radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga anas dan malik wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala ce lalle annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata a gare shi ya ce, Jahidul mushriki na bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum, rahu Ahmad wa Nasa'i usahahul hakim. An samu wani hadisi daga Anas da Malik wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce, manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi suka annabi wanda tsirayen Allah da amincin shi suka tabbata a gare shi ce jahidul mushrikina bi amwalikum ku yi jihadi ku yaƙi mushrikai da dukiyoyinku duk abin da zai tallafa wa musulunci akan ya rinjayi shirka mushrikai to wannan jihadi wa anfusikum haka nan ku yaƙe su da rayukanku da kawunanku ku yi gwagwarmaya da su har ta zamanto kalma Allah ita ce mafi ɗaukaka wa alsinatikum ku yaƙe su da halashinanku ɓangare na da'awa ɓangare na mai da murtani akan zargi da za su wa musulunci rawahu ahmad imam ahmad ya fitar da wannan hadisi da imam nasa'i kuma imam hakim ya ingantar da wannan hadisi kuma hadisi ne kamar yadda muka gani abu dawud ya fitar da shi da imam nasa'i da imam ahmad kuma imam albani rahimahullah ya ingantar da wannan hadisi a cikin al-mushkat kalkashin hadisi na 3821 wa an aisha radiyallahu anha an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha wadda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare ta qalat tace qultu ya rasulullah nace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala nisa'i jihadun akwai jihadi akan mata wajibi ne mata su yi jihadi kamar yadda maza suke jihadi qala na'am yace eh jihadul la qitala fi suna a kansu akwai jihadi sai dai jihadin da babu yaƙi tare da shi babu kisa tare da shi wal hajju wal umra shine hajji da umra wannan shine yaƙin mata rawahu bin majaha wa asluhu fil bukhari imam ibn majah ya fitar da wannan hadisi kuma asalin shi na da tushen shi a cikin sahih bukhari imam al-albani rahimahullah ya ingantar da wannan hadisi a cikin irwa kalkashin hadisi na 981 kenan nan za mu fahimta cewa jihadi ba wajibi ba ne akan mata babban jihadinsu shine hajji da umra duk da cewa lokacin da ake jihadi mata suna da gudunmuwa da suke kawowa ta kulawa da wanda aka raunana da yi musu magani amma su ɗau makami a shi yasa a musulunci ko da mace ba a kashe ta ko da mushirka ce ko da kafira ce in ana jihadi ba a kashe ta haka yaro haka mutumin da ya zamanto malami ne na Kirista ko bai hude a cikin hilin ibada shi iya ibada inda ba makami ya dauka ba haka mace in ba makami ta dauka ba ba a kashe uwa uba yaro wanda daman ba zancen al'amarin shi shi yasa duk kashe-kashen da za a yi wanda za a dangana shi da musulunci ƙarya ce zalunci fada ne ake da musulunci a kaikaice ana dangana mashi irin wannan jihadi na ta'addanci saboda a ɓata musulunci da musulmi kawai a rage adadinsu ku je ku kashe kanku da kanku a samu ‘ya'ya ɓata gari wanda za a zo a yaudare su da dukiya da ƙwaya da giya da wani abubuwa da sihiri su je su kashe ‘yan uwansu musulmi da sunan jihadi balma wasu ba musulmin ba ne ba kawai an ari sunan musulmi ne mutum ya zo iya kabbara ya iske mutum a masallaci iya sallah ya kashe shi iske mace da 'ya'ya a cikin gida ya kunna musu wuta wanda ya ƙoƙarin hutuwa kuma ya zo ya sa abin bindiga ko wani abu ya kashe shi kuma ce wannan jihadi ne musulunci ya kubuta da irin wannan jihadi قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما an samu wani hadisi daga abdullahi da umar wanda yarda Allah ta kara tabbata a gare su qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa sallama yasta'dhinu fil jihad wani sahabi ya zo wajen annabi wanda tsirayen Allah da amince su ƙara tabbata a gare shi iya neman izinin shi akan ya tahi jihadi a ba shi dama ya tahi jihadi wannan sai karantar da mu jihadi ne ba na tilas ba bai tabbata ba a kan shi kina in wani mutum ya so ya tahi in kuma bai so ba ya yi zaman shi shi yasa ya zo ya nemi izini in ba haka ba mun gani a lokacin da shugaba zai ce ku zabura ku je ku yaƙi to nan kowa zai tafi ko a lokacin da miki ya zo ya mamaye gari a nan ma kowa haƙƙi ne kowa ya tashi ya kare musulmi faƙala hayyun walidaka mahaifanka guda biyu suna raye mahaifinka da mahaifiyarka suna raye ƙala na'am ya ce cewa manzala sallallahu alaihi wasallama eh suna raye qala fa fihima fajahid to a cikin su kaje kai jihad shine na bangaren musu biyayya da ladabi da biya musu dukkan bukatun da suke bukatuwa zuwa gare ta daidai gulgudu daidai iyaka da mutuntawa da girmamawa da kulawa da su bangaren dukiya bangaren lahiyar su bangaren wajen zama da abin da ya kama da shi ma nau'i ne na jihadi muttafaqun alaihi wannan hadisi imamu bukhari da muslim suka fitar da shi sabanin turawa a lokacin da mutum ya tsuha ya mallaki gida yanzu gida ba nashi bane ƴaƴan shi za su dauke shi su kai shi gidan tsohi gajiyayyu wanda gwamnati za ta kula da su sai an samu hutu na shekara ko na ko na rabin shekara kana aje a gano tsahi suna can don sun tsuha musulunci ba haka ba ne lokacin da mutum ya girma ya kai tsuha to a lokacin nan nauyi ke ƙara hawan ɗa a kan kulawa da mahaifa wali ahmad wa abi daud min hadithi abi sa'id nahu wa zada imamu abu daud da imamu ahmad suna da ruwaya daga hadisin abu sa'id kwatamcin wancan hadisi wa zada ya dada a cikin ruwayar shi irji fasta'zinuhuma ka koma ka je ka nemi izinin su fa in adhina laka wa illa fabirruhuma in sun baka izini ka tahi to sai ka tahi in ba haka ba to kuma ka musu biyayya ka bi umarnin su wannan hallo na ƙara karantar da mu a wannan matsayi bai zanto wajibi akan shi ba inda ya zamanto wajibi anan kuma babu zancen sauraron umarnin mahaifa domin haƙƙi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haƙƙi ne na Allah shi kuma ana gabatar da haƙƙin Allah da manzo akan haƙƙin kowa wa an jarir al-bajali radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga jarir al-bajali wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda tsirayen Allah da muncin su ƙara tabbata a gare shi ce ana bari'un min kulli muslimin yuqimu bainal mushriki ni na kubuta na barranta da dukkan musulmin da zai zamna a garin mushrikai wanda ba zai iya ibada ba baya da yanci yayi bauta zai kalabalabe in zai ma bautawa Allah madaukaki halin da 'yan daiwa 'yan tabara da suke shiga wanda suke kasashen turai wasu saboda neman duniya da neman kudi baya da lokacin da zai sallah biyar a lokaci kuma ayyukansu aiki ne na lokuta a ƙididdige suke in kana irin wannan aiki ba za ka bari ba ka je ka yi wata sallah kaga wannan haɗari ne babba saboda duniya mutum ya yi watsi da addinin shi رواه الثلاثة وإسناده صحيح ورجح البخاري إرساله ثلاثة سكا رويتوش نيتي ثلاثة يعني إمام البخاري da Muslim da Imam Ahmad kuma isnadin shi ingantacce ne sai dai Imam Bukhari ya rinjayar da cewa hadisi ne mursal an ibn Abbas radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga Abdullah ibn Abbas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi college kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah wanda sina ya Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi ce afwan hadisin nan na wanda muke yi imam bukhari ta'aliki ne ya akan shi wanda suka fitar da shi abu daud da tirmidhi da nasa'i imam al-albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin irwa al-ghali kalkashin hadisi na 2207 na kina imam bukhari bai rawaito shi ba hukunci ne akan wannan hadisi وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن سمونا حديثي دقى عبد الله بن عباس وأن درداء الله تكار تبتا أغريس قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال وأن سيرا يا الله دأمنشن سكار تبتا أغريس لا حجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية باب هجرة تواجبي وأن دول نيمتين يتاشي دقى مكة يكوما مدينة bayan an yi hijira an bude makka bayan makka ta zamanto gari na musulmi to ba babu tilas a ce dole ne mutum ya yi hijira ya tashi daga makka zuwa madina walakin jihadun waniya sai dai abin da yake tabbatacce shine jihadi kuma da niyya yin shi can mun ga hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya mutu bai yi jihadi ba kuma bai zantar da ran shi ba da wannan jihadi ya mutu akwai wani yankin munahuci tare da shi shine wannan yace walakin jihadun wa niyyatun muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga abu musa al-ash'ari wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wannan yanki ne na hadisin ba haka ba iya da tsawo zala sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wanda ya yaki domin kalma Allah madaukaki ta kasance ita ce madaukakiya shari'a ta Allah ita ake ji ba dokoki na turawa ba ita ce a daukake wa huwa fi sabilillah to wannan ana lissafa shi akan cewa lalle ya yi don Allah ne don tafarkin Allah maɗaukaki. Mutafakun alaihi wannan hadisi imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Kenan dukkan wanda ya yaƙi saboda kabila, ko kuma ya yaƙi saboda siyasa, ko ya yaƙi saboda wani abu ba don kalma Allah ta zama to maɗaukakiya ba ce to wannan ba a lissafa shi mai jihadi. Mun gane ko? Na'am. Wa Abdullahi bin Sa'di radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Sa'di wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi yace la tanqati'u al-hijratu ma qutila al-adu hijra batta yankewa duk lokacin da aka yaki miki da lokacin da jihadi ke da akwai idan wurin da ya zamanto ana maki ya addabi mutane ya hana su zama ana yaƙi to babu laihi a yi hijira ƙala rawahun nasa'iyu wa sahabu ibn hibban imamun nasa'i ya fitar da wani hadisi kuma ibn hibban rahimahullah ya ingantar da wani hadisi kuma hadisi ne ingantacce imamul albani rahimahullah ya ingantar da shi a cikin sahihul jami kalkashin hadisi na 5218 wa an nafi' radiyallahu anhu an samu wani hadisi daga daga nafi' wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi qala aghara rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala bani al-mustalaq mazala sallallahu alaihi wa sallama ya kai falmaki a bisa wannan kabila diyan mustalaq وهم غارون الحالي سنا ربكني فقتل مقاتلهم مقاتلتهم يكشي ما يكنس وصب ذراريهم ذراريهم كما يدوكي ما تنس ديانس أمسين باي فرنس ياكي حدثني بذلك عبد الله بن عمر يتي عبد الله بن عمر وان دي الله تكار تبتا قرشي زن تدني وانا muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa fihi wa asaba yawma idhin juwairiya kuma wannan hadisi ya gabata mun karanta shi a wannan rana ne kason mazala sallallahu alaihi wasallam ya faɗo akan juwairiya wanda ta zama to matar shi ce radiyallahu anha ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisi domin wannan hadisi iya da tsawo abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk